والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi sha uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shi daga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da tara yau za mu tashi darasi na ɗari daidai a wannan littafi mai albarka عمدة الأحكام الكبرى قال هذه عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي رحمة الله عليه أولا مدلة ديني البركة نمر غاهي التي بشير عثمان توفى الله يجزيك أنت الرحمة عند muke cikin kitabul li'an hadisi mai lamba ta ɗari biyu da ashirin da tara daidai za mu tashi ɗari uku da ashirin da tara mana yake alhadisu ta ce wa rai shuru na bada salatu mi'a hadisi mai lamba ta ɗari uku da ashirin da tara ana hadisi aidin al-kudiri radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'ad bin Malik bin Sinan Allah ya kara masa yadda yake zukira al-ajl li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ambaci yin azalu a zamanin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Shi azilu shi ne mutum ya zo taduwa da iyalin sai ki barin mani ya tsadi da ita. Withdrawal kenan. Ko kuma ya amfani da wani abu zai hana wato maniyin zuwa ga mahaifarta. Ko kwaroro ko kuma withdrawal. Duk wa'annan biyun ana kiran da suna azilu. domin wata hanya ce ta in ɗauwa da mutum baya zuwa ɗauki. Sannan za mu iya ƙara na zamani na uku da ake amfani da shi kamar kalanda method shi ma za ga ai wannan duk da shi ba wato ba cutarwa kamar wayancan biyu. Shi wannan kai tsaye za a hana maniyi zuwa ga mahaifar ƴa mace shi ne azulu. to an ambaci wannan kalma ta azilu a gaba annabi alaihi salatu wassalam fa qala sai annabi ya ce wani mai yafa'alu zalika ahadukum me yasa ɗayan ku yake yin haka yake yin azilu me yasa walam yaqul fala yaf'alu zalika ahadukum amma annabi me yace bai ce kada ɗayan ku ya tsara ba kawai tambaya ne yasa kuke yin fulani me yasa kuke yin azumi fa innahu laysat nafsun makhluqatun annabi yace domin babu wani rai da Allah zai halitta illa Allah khaliquha ba sai sai Allah ya halitta abin sa ko kai azulu ko ba kai ba shi da malamai ke tattaunawa akan matsalar wanda yana amfani da wato wanda yake yin azulu ko yake amfani da kwaroron roba wajen saduwa da iyalinsa kuma ta ciki shin zai kore wannan kan ya ce an jibe da ba kaza kaza wani mutum suka ce bai isa ba domin ga abin da hadisi yake cewa ba wani rai da Allah ya niyyar halitta ba ce sai ya halitta in dai ana samun mu'amala ta jinsiya al'alaƙatun jinsiya tsakanin mata da miji namiji ya zo ya kore ɗa kama akwai raina hankali a ciki domin wannan abin da kake amfani da shi ba shi da tabbas wani abu ne na bature kuma dalilan da ya sa su laraba suke yin azula a wancan lokacin dalili na farko shi ne saboda a lokacin akwai dama mutum bai da ikon aure amma wani yana da baiwa sai ce zo in aura ma ita idan ya aura ma ita ita wannan baiwar duk ƴaƴan da za ta haifa bayan sa ne ba naka bane nasa ne shi yanzu shi kake karawa yawa bayansa wanda za su zama kadararsa tana da tuwa wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suke yin azumi ko kuma a'a mutum yana da bayi da yawa amma baya so duk su continue duka to sai ya zaɓi wasu daga cikin rika yin azumi da su wasu kuma ya kyale su ko kuma tsoron talauci yana ganin samunsa ya yi kaɗan kuma baya so ‘ya'ya su ƙaru ko kuma na uku da suke faɗa ce cewa saboda gaila din nan da muka yi bayani zatin da ya wuce shine mace na shayarwa kuma ta ɗau ciki waɗannan su ne dalilai da malamai suke kawowa dalilin da yasa larabawa suke yin azulu a wannan lokacin to hadisin karara su ga ya nuna mana cewa ba haramun bane amma ka sani cewa babu wata dabara da za ka yi ka yi riko da sababi amma ba wata da ba da zaka ka hana Allah ikon kwanan nan na ga wani jariri da aka nuno ya riko wannan tsinken implant ya taho da shi amma wannan ai ba zai na tambaye likita na ji da kawo wani tambaya tunda suna bangaren ta ce ai ba zai yi ba yawwa ai dai dai kawai misali a ce yaro ya zo fitowa ya tunkuɗo shi ko amma a hannu ya riko shi a hannun tsinke a cikin mahaifa kawai ne sai ya aka amfani da ita da aka makala masa a hannu mahallu shahid ko kuma wanda aka ce wai ya taho da tilsin a hannunsa ita ma wanda ƙarya ce ya tils a cikin ciki zai zauna lafiya ba zai narke ba yawwa kawai dai mun gamsu da cewa duk hanyar da mutum zai bi na wajen hana haihuwa ko shakka babu Allah ya yi nufin ta ya samu sai ya samu wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye ko ka yadda ko baka yadda ba in dai Allah ya yi nufin ta ya samu sai ya samu kaga ai Allah madaukakin sarki in ka kalla ayoyin musamman masu kin haihuwa dan talauci Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlakin min iblaqin kun duba da kyau kuyi tare kuyi a ayoyi sai ce na nu narzuqukum wa iyahu wannan sai an'am kenan ko sai ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kun ga wannan min imlaqin sai ce narzuqukum wa iyahu dan kuma khashyata imlaq sai ce na nu narzuquhum wa iyakum in kai da dabburi da kyau Allah ya cewa kada ku kace ƴaƴan ku dan talautin da kuke ciki in ba ka so ayoyin da rike tema yayin da kake tilawa sai daga cikin hanyoyin da ake da dabburi na gane ma'ana ke Allah ya cewa kada ku kace ƴaƴan ku dan talautin da kake ciki yanzu kana cikin talauci da ya consibi ka ce wa kai da ba wallahi wanda kuma wannan magana mun yi ranar Laraba a wace gaba ce idan mutum ya zubar da ciki ya yi kisan kai malamin suke magana biyu wasu malamin suka ce daga wata hudu inna adakum yujma'u khalqahu fi fi badani ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan thumma yakunu alaqatan mithl zalik kowanne kwana 120 wata hudu ke fa yunfaqu fihi ruh shine malamai suka ce na farko suka ce duk dan da ya kai wata hudu aka zubar to an yi laifi musamman idan wato ba ciki ne na Allah da annabi ba. In ba ciki ne na halal aka yi to an yi kisan kai. Shi za ce cewa idan mace ta yi bari kafin wata hudu to jinin cuta ake kiransa. Ba jinin da za ta fita daga idda ko ta kaba ba. Wannan shi ne magana ta farko kuma sun fi yawa. Masu magana ta biyu suka ce kwana arba'in da biyu. wata biyu kenan in tsaye wata biyu aka zubar da ciki an yi kisan kai saboda hadisin muslim da annabi alaihi salatu wasallam ya nuna ana halittar ran mutum tun yana kwana arba'in da biyu in ka tambayi mata za su gaya ma in aka je mace ta yi conceiving aka je tanin ana so a tabbatar da ɗaukar juna biyu don Allah idan aka yi tsani inda ya yi wata biyu ana ganin haɗe na jariri to shi ne wannan maganar su su kuma malamai na biyu suke yi idan ba ka so a haihu ana yi wa maza um, dangaka sai ka jiya ba ai ba fulanin din ana yi ita tana so ta haihu illan shi ne idan ka zo ka sa banda wasu ma da ake yi rigingimu kwanaki ina jin wata rigima duk da ban san ingancin ta ba na cewa wani yayi dabara ya haɗa baki ya je ya sa a cire wa matarsa mahaifa misali in ka sake ta ba in in in misali in ka mutu ba da ragowar kurutiyar ta yaya yawwa ran laraba aka gode wata takarda shi wani matarsa hudu amma baya so a haihu kuma hudu sai ka wani abin sai ka ga zai kawo da hankali kuwa guda hudu zai kawo ya ajiye kuma baya so a haihu shine ba wajen ke ai kowa ya je rariya ya san za ta zubda ruwa to wannan shine dalilan da yake sa ma a auro ita kanta baiwa ai Allah ya faɗa a cikin suratul nisa to ai wa man lam yattadi minkum dawlan an yanki almuhsanat almu'minat fa mimma malakat aymanukum min fadayatikum almu'minat sai sharadi na farko sai ya zamto idan mutum ba shi da hali shi ne sharadi na farko ba ka da ikon auro ɗaya to ka ka suka sharadi na farko wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd banki hawhunna bi idni alihinna in za ku aure su sai ku aure su da izinin iyayen gidansu domin me bai wani yace bai dawo ba kai ta ba wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf sannan ku ba su ladan sai da Allah yake shine bil ma'ruf in za a ba wa ɗaya dubu goma a wata dubu biyar ko fa alaihi na nisfu ma ala al muqtarati min al azabi da aka yi kace to wajen sadaki ba haka za a kalla sannan aka ƙara ma jirgi cewa mu sanatin gaira musati hati sannan ka auro kaman biya ba mazinaciya ba wala mutakhizati aqla sai ce fa idza inna fa in atayna bi fahishatin fa alayhin an tuma ala almuhsanati min al'adab saboda haka sharadin da malamai suke kawowa sai ya zamto kaman biya ce sannan kuma kana da iko amma ka da ikon da za ka aure ya sannan za ka aure shi ne magana da ake yanzu kamar yadda wani yanzu ce da yana umar ya auro alin kitabi wai da yana umar ko wani da yake to duk musulmi karewa su kai kawai yanzu dan kana aiki a yau kuce ka auro wata ba ma musulma ba ba ba musulma nake magana ba kawai ka je ka auro kirista ka ce an ce alin kitabi wai halatta ba aure baka kyauta ba wallahi za ku ce auren ka yayi amma baka kyauta ba duk musulmin garin nan ga su nan rufiku sai wannan da ba ta mutum ma za ta musulunta kuma idan ka auro mace da sharaɗin cewa sai za ki musulunta amma ta raina ba hankali domin ran da ka bata mata rai ba a musulunci take sai ta ce ta fita in kun fara haihuwa kuma a yi 50 in namiji ne a je an yadda ya zama musulmi in mace ce da ke tafi an ka samu wannan sosai kuwa shi sa lokacin da aka yi ta rigingimu a irin su jos ai aka yi ta samun matsaloli to za ka samu a gida ɗaya akwai combination musulmi da kirista kuma uwansu ɗaya uwansu ɗaya abal wa umman to wannan shi ne mahallu jari shi ne azulu bai haramta ba amma malamai suka ce da sharadin da yardar matarka idan mutum haka imam maliki yace idan matarka ce ta aure bai halatta kai mata uzuro wal sai ka gaya mata amma idan baiwa ce to ba sai ka gaya mata idan ba ta da iko idan baiwar wani ta ya aura ma bai halatta kai mata withdrawal ba sai ka kai wa gidansa domin shi ya kawo ta ne dan ya samu mai income in kai in kuma ka yi man mugunta ko duk wanda ya je duka so yake ka fito bayan an gama kaka ya siyar da to kai kawo ka akai kawai dan ka tara wa ɗaya taimakon da aka yi ba guda ɗaya kawai maimakon kai ta kallon mata a bakin titi da kuma zaman makokin da ba gawa amma aure amma ƴaƴan ba naka bane bayi ne na mai gidan na mai wannan baiwa to shine malamai suka ce ma imam malik ya ba da sharadin za a iya yi amma da sharadin da yaddan matar duk wanda ya zo ko ya yi dabara ya ba wa matar da wani abin kula da ba ta sani ba in ya haka ya yi haramci bai kyauta ba domin ana samun wannan kesin akwai baiwa Allah da take tana barci ya taje ta ya bata magani ta dauka maganin baraji da mutu ke banda abin ki bashi ciwo komai sai ki sha magani shi kuma dabara da yake da ya lura kawai ta yi conceived wata ɗaya biyu tunda yana harka da magunguna sai ga mata magani sai kawai ta sha kuma ta karbe ta sai ciki ya zuri to addini bai yarda da wannan ba gaskiya ɗaya daga cikin manufofin aure shine da ra'ayi tazawwaj tazawwajul waduda waluda haka annabi ku aure matan da kuke so kuma mata haihuwa da ya ake gane mace da haihuwa lokacin da kaga yan gidansu yayyen da tana da yayye mata duk sun haihu na biyu kuma tana al'ada shi kenan sai in sha Allah za ta haihu wannan shi to shi ne abin da malam yake gaya mana kaga child rape ba da tazara ga haihuwa wannan halal ne kaulan wahida an haifi yaro yanzu muna so ya kwari a ba shi a kuma haifar wani bayan shekara kaza a kuma haihuwa wannan yayi ku zauna kai da ita ku tattauna in zuwa za a yi gurin likita sa mata na hannu ko a yi mata allura wanda ya dace da ita biya halatta shi ake kira child rape family plan shine da za a nuno bature ya tsuke da dan keke da yayansa guda biyu sai ya nuna scaling adadin albashinsa wannan ya ce yaya biyu kawai zai haifa domin albashinsa kaza ne wannan shine haramun shine family plan amma hutu dan a samu a bada tarbiyya yadda tarbiyya da lalace a kula da yara ai kaza ai kaza wannan ya halatta amma da niyyar cewa hutawa za a da wannan manufar amma da niyyar cewa ni bi kada ya fiki ce wannan matsala ce wani bawan Allah bayan nan naga wani rubutu matarsa da ta ɗauki zafi baya su yayyai da zubar wata ta ƙi saboda haka aka buga aka rai a ba mai tsawon rai ba ne wallahi ko oxygen ya fita yi ba kwana ba ba jima ba sai mutu ƴan uwansa suka zo suka kore ta daga gidan da ana kiki ka ga take musu to tana da ciki ba saboda haka dole aka jira ta yi ta yi ko zambale da ta namiji wannan ta namiji biyu zallabe su kowa ya tafiya ba shi gudu shine a ta an tuhibu shay'an wa huwa khairun lakum wa a ta an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum to me za mu koyi a karkashin wannan hadisi mun lura da kyau da annabi ya ce ku yi aure ku hayayyafa ba bai na nufin ku yi aure ku hayayyafo yan iska ba yau waɗanda za ku ba wa tarbiyya ba taron masu kwacen waya ba kwanan nan abin da zai baka mamaki kwanan nan wani masu karatu wani ba Allah ya zo wani abu ina gurin zance ya kama sai kawai ya ɗauko wata magana malami ne ba karantarwa yake sai ya ce ka riga ka haifo yara ina ruwan ka da shi da su ai ba ruwan ka da ai ka san da yanzu na ce aka rawa kan lawo ƙanana har ƙanana sai ya shiru sai ya ce aka rawa kan lawo wannan fatawa bai bi ita kuka ta bayarwa a cikin gari kenan suka yi ta dariya cewa kawai mutum ya ta haihuwa ba shi kenan dai ka haifa ba ruwanka da yaya sannan na ce mata kana nufin har ƙanana ba sai sun balaga ba in yaro ya balaga ya kai matakin da ya gama jami'a ba yanzu yanzu maimakon ya zama dokti da ita zai zama dokti ka kun san yanzu gaba ɗaya waɗanda ake fitarwa daga NYSC dokti ka ne ba investor ba ne ba job creator ba ne job din kullum kowa ne ma aiki shi za matsalolin mu suka yawa masu ilimin suna nan a zaune ba aiki waɗanda ba su da ilimin kuma suna kwace wayan mutane to waɗanda annabi zai alfahari da su shine waɗanda ko ɗari za ka haifa waɗanda za ka ba wa tarbiyya su ake magana amma ka haifo yaro ba ka da ruwa ba ruwanka da komai haka kai burinka kawai ai da na faɗi wata magana kwanaki mata suke ta dariya da nake musu karatu a dabar mubarak nake cewa zazzaɓi babban ciwo ne amma mutum yanzu ya koma gida ya ce ɗan kara zazzaɓi ya ce ba ko mai kyale shi zai wari nake zazzaɓi ciwo ne babba domin annabi ya kira zazzaɓi ummu mildam li annahu ya'kulu dama wal lahm zazzaɓi yana cin nama ne da jini yake tuka na ce amma kun san me yasa ba huke bai damu da yanke ayan zira zazzabi ba ruwan da yake tafiya ya harkarsa saboda yana da incubator a gida in ma duk mutu za a ƙara kyanke san wasu. yana da injin kyanke sa in ma yaron ya mutu akwai mai kyanke sa zai koma a kuma kyanke so wasu. amma ba karamin ciwo bane annabi zazzabi ya yi wa duniya kwana bakwai sama sama kwana biyar zazzabi ya yi zafi saboda haka ciwo ne lallai mu lura ko wanda mala umar ya rike riwaya zuwa karatu wata ran mun yi irin wannan karatun ajiya sai waye da muka fito waje yace mala ka ganna nan yace gidanmu mu 61 yace na rantse ma da Allah ba dan iska ko da yace yana karfafan magana da ni ba a nan take ba tarbiya ce kawai za ka ga wani ɗansa guda ɗaya ne amma dai ya yi unguwa yawwa ɗaya ne ɗan amma billahi da biya ishi kowa ya haura gidan wanci ya kwace kaza ya haka shi kadai ne saboda haka tarbiyya ce kuma awon da za ka yi in ka auna yanzu kai ma sai ga kai ne na nawa a gidanku wata kila da guda uku ake yi da ba kai da ba za a same ka ba ɗaya biyun ku na nawa ne kai ai da da ai da hukun nan ake yi kai da wannan karatun bai san ne yake ba Allah dan kusan na goma muka zo ku so da ka ga ya da uku ku ake yi ba ya za a yi kenan saboda haka musulunci yana da tsari mahaifiyar Fatima duk da asal mahaifiyar Sayyidina Ali ita tsakanin ƴaƴanta duka shekara goma goma ne tsakanin ɗalib ɗalibu da ba su hudu ne maza ɗalib ja'far sai aqilu sai aliyu to tsakanin tazarar su gaba ɗaya sai na ali shine karami shekara goma goma ne babban ya girmi sai na ali da shekara kusan talatin kenan saboda haka mu fahimta da kyau fulanin ya halatta amma ƙayyade iyali haramun yawa shi ne suke kawowa guda biyu ce ta hadidun nasil wa tanzimun nasil tsarin iyali halal amma ƙayyade iyali haramun domin raina Allah ne kuma ka tambaye ni haihuwa ka gani in mutum aka yi ma haihuwa a gidansa za ka ga kowa da arzikin da yake zuwa akwai abin da baka da jide da aka yayi warka samu saboda kowa da arzikin da yake zuwa kawai ne ka tabbatar kana ba da tarbiyya eh in baka shirya tarbiyya wato ka dakata a sai ran da ka shirya sai za mu koya na daya inkarul adil bi qasdi taharruf an khalqil walad idan mutum yana da niyyar kare halittar da shine tahdidun nasl wannan to ba ya da shi ba musulmi irshadun nasi ila imani bil qadar ana jan hankalin mutane ga su imani da kaddara wa sukunin nan da nutsuwar zuciya ba ma sha Allahu kana wa malam ya sha lafiya duk abin da Allah ya ga dama ya faru sai ya faru kaga wani da ya dai ya dai ji ba ya zo a yau ta budu wai ba ya za a yi wannan da mace ta tashi harwa sai ta yabo ya uku ya gama dabarun sa Allah ya ce uku ne za su duk shekarun nan da aka yi sai da aka yi spill over na uku ta'dilul asbab wa adam al-iman bi ta'diliha aw al-i'timadi 'alayha wahdaha an gane ko wato kore sababi gaba daya da rashin imani da ta'dilin sababi ko dogaro da sababin shi kadai wannan mazhaba ce mazmumiya a bazai da wani ya zo ya ajiye raƙuminsa taguwarsa ga gura annabi alaihi salatu wasalam ya duwe ya zauna annabi yace wa kamar wa yace na bawa Allah yace a ko ma ka aure ta ka dogara da Allah wannan shi ne ko ma ka aure ba zai yi ka aje abin hawa kawai ka jo ka ce wa ka bawa ka ce ai na bawa Allah ba haka ake yi ba ta daure ta kula inda masu gadi a gurin ba in babu kuma ka gama daurewa bi sai ka ce Allah na bar ma astawdi'ukumullahu alladhi la tadhi'u wada'ihi ka ba Allah lafiya kenan to sai ka ka zauna lafiya amma kawai ka bashi sakaka ba ta wakali ba ne jawabu ne al hadithu salatun ba'da salatu mi'a hadithi na 330 an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu ba ka jabi da abdullahi Allah ya kara masa ya yake kunna na aziru mun kasance muna yin azalu wal qur'ani yanzu lokacin qur'ani yana sauka eh Qur'ani yana sauka wannan takari kun ga akwai sunna takaririya ai ko ta bangaren Annabi alaihi salatu wasalam dalil approval ai a ba gaban Annabi alaihi salatu wasalam ya shiru to abin ya halatta kenan to ashe ta bangaren ubangiji ma kamar yadda ibo da kikin ai yake faɗa akwai takaririya ta bangaren Allah ba akwai ta bangaren Allah madaukakin sarki ya zanto wani abu an sa mata kaririya cewa ya halatta saboda Allah ya yi shiru bai magana a kai ba. Ibn da kika ne da yace akwai dalili kuwa shine cikin suratul baqara ai kaga da da aka haramta cewa uhilla lakum laylatul siyam rafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun sai ne gaba علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم تقريريا كده da ɗabi'a yadda take idan mutum ya je in azumi ya kama in dai ya sake bayan an sha ruwa bacci ya kwace shi to zai tsora da azumi kuma ba shi ba iyalinsa ba shi ba iyalinsa saboda haka Allah ya ce to mun gano mun san cewa wasu suna haƙinta kawunan in sun tashi daga bacin sai sun biya bukatun tunda alfajir bai bullo ba sai Allah ya ce alim Allah Allah yana sanada annakum annakum kuntum takhtanuna anfusakum kuna ha'inta kawunan to sai Allah ya ce to daga yanzu bal ana washiruhunna wabtahu ma kataba Allah lakum shine aka halatta musu domin ba za a iya ba aka ce to ne ba alfajir ne kullo ba mutum ya halatta ya sadu da iyalinsa ko ya yi bacci ya tashi shi ne malamai suka ce kaga ta ƙaririya suna yin wani abu yanzu Allah ya zo ya tabbatar da su a kai to ka shi ma wannan suna yin azumi annabi bai fito kai tsaye ya hana ba sannan kala tafiya da sauri lau kana shay'a yunha anhu da wani abu ne da za a hana da na hana anhu alquran da qur'ani ya hana mu yin azumi tunda qur'ani bai hana ba kuma annabi da nan da rai domin ga wani abu can suna yi annabi bai ma sani ba Allah ya tura musu asiri to shi ma wannan da haramu ne da an hana azumi wannan shi ne me za mu koya karkashin hadisi abu na ɗaya anna sahaba da kanu ya adilu na zaman tanzi walam yunzil yunzal bihi jabr sun kasance da abai suna yin azul lokacin da ake Qur'ani yana sauka kuma Qur'ani bai hana su ba kaga ta aljina biyu a kasu yana yi zaid bin harisa yana azulu kuma duk dalilai ya nuna haka sai na Ali bin Abi Talib yana azulu kusan ga abai hudu ake lissafowa duk suna azulu saboda haka ya danganta da yadda ka san kanka kana so ka yi tsarin iyali na magani to ku tattauna da iyalinka aje ta yi amma idan wujurowar za a yi lallai ku tattauna ta gamsu domin abin da malamai ke nuna malaman alaƙatun jinsiya da suke rubutu shine rashin yadda mace yana cutar da kwakwalwarta da tunaninta saboda haka ba daidai ba ne in dai ba baiwa ba ce kamar yadda muka faɗa kuma ga kalanda method da ake yi lokacin ovulation din nan am am am kwanta namiji shine yake zuwa ya awa saba'in da biyu na ya mace kuma yake yanki ba awon shi kenan saboda haka an kafa kalanda na sa ba ka ta haihuwa a wannan lokacin da wato a kwana biyu da ovulation da kwana biyu bayan ovulation sai ka kaura cewa jima'i shi kenan in ko ba haka ba kafin ovulation ma mutum ya sadu da iyalinsa to kwansa zai je ya jira har tsawon awa saba'in da biyu ba zai lalace ba sai yayi seventy two hours saboda haka a seventy two hours din nan ko bayan kwana biyu ne ta fara ovulation domin kwan kai yana nan da rai da ya haɗu da da ya haɗu da wannan kwan da haka shikenan cikin yarda Allah sai ta yarda sannan akwai kwayoyi da ake sha akwai wata kwaya da ta wasi bala Ibrahim Khalil ya faɗa irin kidney idan ka sha guda kaza to shekara kaza amma dai na taɓa gaya wata da na ji ya faɗa na ce tuni na ce malam na sha na haɗi ya buɗe saboda haka karɓa karɓa ce kawai tunda ba shi ma ba Qur'ani ne ya saukar da cewa sai kaza baya kaza ba gwaji to wannan shi ne to wannan shine abu na farko na biyu iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam lahum annabi ya yi musu ya tabbatar da su akan cewa yin azulu child rape har halal ne ya halaka bakar ja a cikin sahihi muslim kunna na adilu ala ali rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a sahihi muslim tabai suna cewa muka tace muna yin azalu zamanin annabi alaihi salatu wasalam fa balaga zalika nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya samu labari falam yana hana ya hana mu ba na uku ihtimamu sahaba bima yanzilu min alquran yadda sahabbai suke damuwa da abin da ya sauka na alqurani suke muhimmancin da shi da ikamati ahkamihi wa tadbiqi saboda su tsaida hukunta hukuntansa kuma su tabbaka alqurani da zaka ji an ce wa Abdullahi da Umar ko sai da Umar yake kara goma a bakara ba wai kokari ne bai da jiwa aiki yake da ita duk aya ce aiki da ita duk aya to abin da yasa suke jinkiri kenan ba a shiga wani izu goma sai an gama aiki da wannan aya shi sa ne da kaji Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu in tansurullah ya ayyuha allazina amanu atiullah to duk sabai sun yi aiki da duk wata aya da kai ta umarni ko hali duk sun yi aiki da kuma ya ayyuha allazina amanu da su aiki domin baka gurin ba kai dan mudabun ilaihi in dai aka ce allazina amanu to da sabai suke dukkan mu gaba ɗaya da gaba ya shiga muke amma su su aka kalla aka ce ya ayyuhal ladina amanu shi sa kaga wanda zai zo ya zage su shi ba baya kura to shi ne malai yace fa innal qur'ana unzil domin qur'ani ya saukar da shi li yahilla al muslimu halalahu dan ya halatta wa musulmi abin da ya halatta wa ya haruma haramahu ya haramta masa abin da yake haram wa yakunu al amru nahi fi hayatihi wa ayyamihi sannan al amiru nahi zai zama zai zama Qur'ani zama shine mai umarni kuma mai hari a cikin rayuwarka da kwanakinka da na yau da gobe qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wata rana abu ta yi da gudu kamar yadda ya tabbata a cikin nasa'i da abu dawud ruwaya ta ingantacciya yace wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam yace ina da baiwa yace amma abin da nake ba na so ta haihu sai nake yi mata azulu eh nake mata azulu duk da cewa wa ana uridu ma yuridu rajul ina san ɗan abin da maza suke so sai ce amma bai hudawa suna iya cewa ita wato yin azilu binne ƴaƴa ne karami al-maudat as-sughra suke cewa binne ƴaƴa ne karamin binne ƴaƴa da Allah ya ce wa idal maudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat za a tambayi wanda aka binne da ranka rana a kiyama a ce me kika ya ka gani ta riko wanda ya je binne ta da yake sai a tambaye shi ya Allah ba ban san me ne ba domin a lokacin suna binne ƴaƴa ne da rai mutum zai wai yarinya ta fara wayo ta fara yi masa sanda zuwa ya dauke ta je wurga ta a rijiya ya ji ta zuwa Abdullahi bin Mugabbar kafin ya musulun da yace yayi wannan in ya tuno ya ta kuka kafin ya musulun da lissi duk da cewa Islamu ya jibbu ma kaulau to sai suke cewa ayin azalo binne ya haya ne karami sai annabi yace kada ba yahud yace yahuda ƙarya suke لو أراد الله أن يخلقه لم يستطيع أن تصرفه da Allah yana nufin idan Allah yana nufin halittar da ba wani wanda ya isa ya hana ɗan zuwa ko me za a ga a gama allurar a gama maganin kuma juna biyu ya samu ka tambayi wanda suke harkar zaini za su gaya ba an su samu wannan la tu'addu wa la tusa domin wanda zai halittar ya ce a yi shi kuma kulfe ya kulle shi ne sai da ya ba da amsa cewa ai duk wanda ya dan tsallake wasu marati yace ba a kira abin da ya faru da wannan dan ko wannan halittar binne ta yace ai matakai ne guda bakwai Allah ya faɗa a suratul suratul suratul mu'minun wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa katawna al-'idhama lahman sai ce thumma ansha'nahu khalqan akhar وتبارك الله احسن الخالقين kaga ai martaba ta farko Allah ce wa ai mu hadisi dan adam min sulalatin min tin daga yunku ne ana magana ta annabi adam sannan sai Allah ya ce thumma ja'alnahu nutfatan ko fi qararin makin sannan muka sanya shi ya zama dugon mani a guri matabbaci amintacce shine cikin mai ba sannan sai yake sun makalaka nan nudufa ta alaƙata sannan sai muka halittu wannan tukun mani ya koma gudan jini sun makalaka nan alaƙata mutugatar sannan wannan gudan jinin ya koma tsoka sai na biyar sun maka zauna ne ko sun maka zauna ko na tsallake eh summa kalakalan mutu gaga da duwama sannan muka maida wannan tsokar ta koma kashi sai Allah ya ce fa ka taunan izama lahma sannan ishi kuma kashin na shida sai muka dinne shi da nama sai Allah ya ce summa an sha'ana hu khalqan akadariya na bakwai sannan muka muka tace shi ya zama wata halitta ta musamman sai Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ma dalla da Allah madaukakin sarki wanda yafi kowa iya halitta to wayannan matakan idan ba a hawo su ba sai na Ali ya ce ba a cewa an binne da dan dubon bani ya zo a cikin da yake mahaifa ba mabudar da su bara bane annabi ya kariya da yahudawa da wannan magana mahallin yayi ya halatta mutum yayi amma da ya dau iyalinsa shi ne kawai kun ga wannan hadisi kenan da yake nuni akan wannan sannan akwai ruwaya jari da imam muslim ya rawaito yace wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam yace ya rasulullah ina da baiwa da ba ne bayanin dalilin da yasa yawanci suke sun bi wa bayi don ba a so maybe suna da yawa akwai da ba a so ta haihu ita ce mai kula da kiba yace to tana kula da gidana kuma ina yin sadaka da ita sadaka shi ne wanda aka mayar ita ba da sarrafa kwana da ita amma zai iya saduwa da ita duk lokacin da yake kamar yadda ya faru da Mariyar Ibtiya na ce Hafsa ko Aisha ya zo ya Rasulullah ina saduwa da ita amma ba na so ta yi sai annabi ya ce in jil anha in shi ta to karke mata azluba in ka ga dama sai ce amma baka sani fa inna hu sayatiha ma qaddara laha ko kai mata ajal abin da Allah ya kaddara ya tsara mata sai ya zo yawa bayan an jima an tsawon lokaci kawai sai ga mutumin na ya dawo yadda ya rasu Allah nan fa bai wata dau juna biyu sai annabi ya ce kada akhbartuka annahu sayatiha ma qaddara la ba na ga ma ba nace duk abin da Allah ya tsara za ta yi sai ta yi saboda haka shan magani ko allura ko wani abu da ya gama da wannan baki zai hana zuwan ɗa ba yawwa to wannan shine a dunkule sai hadisi na gaba hadisi na gaba cewa yi al hadisi al hadisi wa talatuna ba'da salatu bi'a hadisi na talatin da ɗari uku da talatin da ɗaya shine da hadisin karshen babu ana hadisa an karɓo daga abu zarin kifani Abu Zar kamar ba mu haɗu da shi ba gaba ɗaya inda muka fara hadisan nan shine Jundub bin Junada bin Sufyan al-Ghifari sahabu Annabi alaihi salatu wassalam yana cikin as-sabiquna al-awwaluna fil Islam domin shine na biyar a shiga musulunci shine na biyar kaga tun ana gidan arkam ibn abdul arkam ya musulunta an ce giant ne irin tsakare kuma ba fari bane kamar abin da bawo shi yake cewa wankan tarwada amma kala rawi ya ce wankan tarwada raina hankali yace duk wanda yace ba wankan tarwada ya raina ba yace daga fari sai baki to saboda haka hada annabi Musa ba ai ba fari bane to saboda haka shine abin da wata Hausa Hausa ake cewa sarkati zarge shi eh to haka yake sannan yana da gemu ne yawa eh suna cewa kasul lihya gemu ne da shi mai yawan gaske sannan mutum ne mai zuhudu da gasken gaske ga gaskiya dan shi a tsarin ga ilimi da yawa ga kuma aiki da ilimin dan suna ce masa kawalan bil haqi eh la ta'khudhu lawmatan la'in mutum ne mai faɗin gaskiya ba ruwansa da zargin mai zargi duk inda ya san gaskiya duk yawan wallahi sai ya faɗa ba ruwansa da ku shi kar ku shi sai ya gaya mu to saboda haka dan kaga yana da wata fahimta shi a ra'ayin Abu Zar Zifari duk wanda yanzu yana da dubu hamsin yau sai shiga da ita gida ta kwana to ya yi haramu sai Allah ya kona shi hali za mu ba za mu sha ba ko a kawo gaje ne domin aka ce me dalilin ga yadda Allah ya ce wallazina yakunizuna dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi adhabin alim masu ɓoye azurfa da zinari ba sa cuce ba sa ɗebowa su bayar fi sabilin layi sai dai ka ɗiba ka bayar sadaka ka kwana haka eh an yadda ka siyo biredin da za a ci da safe da sukari da ɗan abin da za a ci da safe sauran kuɗin ka raba jama'a in ka kwana da sauran ko kayi haram wasu da abin ka zo ka ce da shi ala gafarta malam wannan fahimtar taka ba kai kada ka fahimta ka yace shi yana kanta sai da wasu nan suke bisi to bawa Allah da Allah ya hakuri ka koma daji ka koma kai kadai ka zauna amma wannan fahimtar ba za ta yi ba shine ni ma wata nake cewa to ya zaka fidda zakka domin a ta ya haulu alaihi haulu kai ke kana ta zabuwa ke fidda zakka ko to an ce ba za ka ajiye kuɗi ba ta ya ta ya za ka fidda zakka bawan Allah haka kuma ya faru wata rana an fita yaki ana zaune sai aka hango inuwar wani mutum ana cewa ikon Allah waye kuma sai yanzu ya zo yana daga nesa da inuwarsa kawai annabi da ya juya ya kalla sai ya ce kul abazar ko waye ba ya zama Abu Zar Gifari ana zuwa yana zuwa kai ya ga gaji sai annabi ya ce ya mutu wa'adahu wa yahya wa'adahu wa yub'athu wa'adahu zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai kuma za a tashi shi kadai to da karshe kuwa rabaza ya koma ta rabaza ya koma ya zauna shi da iyalinsa har sai da lokacin mutuwar sai ya ce wa matarsa idan na mutu a nan ki dauke ni ki kai ni bakin hanya annabi ya ce zan mutu ni kadai zan rayu kan rayu ni kadai zan mutu ni kadai kuma za a tashe ni kadai ki kai ni bakin hanya za a samu wanda za su yi min sallah haka kuma aka yi ta zo ta ajiye shi a bakin hanya ta Abdullahi bin Umar sun dawo daga aikin haji matarsa ta ce ga wani nan wannan dan uwanku ne ku zo ku yi masalla yana buɗe fuskar sai ya gani yace sadaka rasulullah suka yi masalla suka binne Abu Dharr al-Ghifari shine wanda lokacin da ya tashi musulunta ya turo kanin sa Ulay daga kan Gifa yake ya zo ya duba mar a cikin maka ya ji labarin annabin karshen zamani abin da ya karanta yanzu ya kamata ya bayyana one ya zo ya riga lagaye a cikin maka ba abin da ya gani sai ga ana tawafi tsarara ana lido ana karta ana shan giya kwana ɗaya biyu uku ya koma ya ce yayan su shi wallahi bai ga wani duk ba mutanen kirki kowa ta fara sai domin a lokacin ba a iya bayyana musulunci sai dai a gidan arkam ake yi ana ake zuwa a ɓoye a yi musulunci shi ne da bai ga musulunci taho da kansa yana zuwa sai ga abin da kanin sai ya gaya mara daidai wa daida to tun da ɗabi'arsa da wato kalarta ta sha bambam da sauran kalar larabawa shi dan mutan jifa ne ga irin yadda yake da yadda a jodo saboda asali balaran yana da girmama ba ko da musulunci ya zo ya karfafu wannan in ka tambayi iyayenmu da suka je Saudiya tun maka tana gidan kasa za a gaya ba dan Saudiya zai fito ya bawo ba haushi gidan da ya zauna wani malami yana gaya mana cewa 1960 wani abu yace za ka je saboda girmama bako yace musamman ba haushi ya tafi dan Najeriya ya ji aikin haji wallahi balarabi zai iya fitowa ya kyale ka sai ka gama kwanakin ka daga baya ne da aka koma yi musu sata an ka zo koro ka suke ka nemi hotel ma a ce babu amma da haka ce to da ya gani kawai sai yake biyo na baya to tun da akwai aminci kawai ya bi suna ta tafiya ya je baki gurin zama a ɗabi'ar balarabi za ka kwana uku a gidansa azdiyabatu salatatu ayyam sai ka kwana uku kana zaune ba tare da ya tambaye ka me yake gaba da kai ba yana baka abinci kawai a kwana na uku ne in ya tambaye ka yaji baka da dalili zai ne to ana ba mu alheri nayi nayi na Allah kuma je ka kwana na ɗaya haka na biyu ya kuma fitowa yana ta duduwa ka'aba da yana ya kuma ganin sa ya kuma biyo shi a kwana na biyu a na uku sai yace da shi da Allah ina da wata bukata amma za ka rufa mun asiri in ji Abu Dhar yace ne bukata ke yace annabin karshen zamani na zo tambaya shin ya bayyana yace ai kan sani da tun tuni ka gaya min da baka kwana biyu a nan ba yace abin da zani zan fito zan tafi gidan yana gidan harkam zan tafi kar ka nuna tare muke domin ka nuna tare muke za a kace ka kowa ya san ni kanin annabi ne kuma musulmi ne ko gani kai na tsaya gyara wani abu ka wuce ni in ka gana tsaya ka yi kamar kana gyara wani abu in ka gana shiga wani gida kai kamar za ka wuce ka da ka shiga haka aka yi ya zo ya shiga gidan ya bi shi yana shiga annabi ya gabatar da shi gurin annabi annabi ya bashi kalmar shahada yace annabi yace to amma abin da nake so da kai ka koma garin ku kai ta da awaje mun yi karfi sai ka dawo yace a'a da Allah a bani dama ni in bayyana addini aka ce a yace da Allah a taimaka masa sai to je ka ya zo jikin Ka'aba yayi wallahi murya yace ya ba a shara kurai ya ku taron kurai tawa shin kun san cewa na ba da gaskiya da Allah kuwa kuma ba wanda ya tantance abu da wa sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da masu da zo da karda da yan kwaya kowa ya zo aka rika duka sai da suka sumar da shi aka yi mace jina Abbas ibn Abdul Muttalib bai musulunta ba babba Annabi shine ya zo ya kwace shi ya tutture su an sumar da shi ya kalli fuskar sai ya kai wannan mutumin ba ku san dan mutan gibar bane ta garin su muke bi da kasuwancin mu wallahi aka kashe shi sai mun ciwo da kayan kasuwanci za ta rama ya zo na kai maka fita ya farfado ya kalli jikin sa ya ajiyar zuciya ya ce ɗaya kenan saura ɗaya wace gari ya dawo suka kuma dukan sa aka kuma kwatar sa shine ya tattara kayan sa ya tafi gifar daidai fara dawa gaba ɗaya rabin garin suka musulunta a hannunsa rabin ma suka ce mun yarda da kai amma so muke yadda kake ka sabo falala ta ganin annabi alaihi salatu wasallam mu ma a kai mu ka iya cewa duk mutan gifar gaba ɗaya a hannun abu abu dar gifari suka musulunta wannan shi ne falala abu dar a gurguje bari mu ji hadisin ya ɗi cewa ya bari kuɗi sai da annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kuli yana cewa laysa wato min rajulin ni da'a li ghairi abi duk mutumin da yake yin da'awar wani mahaifin sa ya dingina dan wulakanci saboda baban sa talaka ne zai zo dire sai ce ai dan family kaza ne wani za a zo ya nuna baban sa ya tayi gadi gidansa to duk wanda ya canza sunan mahaifi dan rainin mahaifin to sai annabi ya ce wa huwa ya'lamuhu alhali yana da ne illa kafara ba ce sai ya kafirta shine su ne suke cewa kufurun ni'am kafirce wa ni'ima wa man yada ma laysa lahu duk wanda ya dawar abin da bai da shi a je guri kawai a rika dakta kana yawa kana girgida kai kai kuma bai dakta ba ne kai shiga ta malamai a je gurin a dauka malami ne kai shi ma duk wannan duk ya faɗa duk abin da baka da shi kai shiga wannan gurin to annabi yace fa laysa minna baka cikin tawagar annabi wani ya tabawwa maqadahu min an-nar kuma mutum ya tare da kansa gurin zama a wuta wa man da rajulan bil kufri duk wanda yake kiran wani kafiri aw da ko yake ya adu wallahi ya maki in Allah wa laysa kadhalik kuma ba haka bane illa hara alai ba sai sai kalmar ta koma kanka ko kafiri ba shi ne yanzu in ka zo ka kalluwa da kace mulki in annabi ka kafirta shi ba wai sai ka ce wani kafiri bane kawai saboda ya baya yin wani abu da ka je ka ce ai wani makiyin annabi ne to makiyin annabi aljanna ne shiga wuta zai shi to idan kalmar ta zo kansa aka gaba haka bane sai ta dawo kansa ai dadin da akwai yau mazubulan sara'il ko sara'il akwai ranar kin dillan inna rabbaka labil mirsad amma ba da haka ba ai da wasu sun ci da bukusu da yawa suna ta nuna wa mutane sun fi kowa kaunar Allah da annabi to za a je alkiyama za a ware dan ba zai yiwu kuma kana kile ne kaunar annabi kuma a ce annabi ya ce ka za ka ce ko ya ce din ba za a yi ba kuma wai kaunar ka dai annabi ya ce kar ai kaza ka ce ko ya hada sai mun yi kuma wai mazoyin annabi ne wannan ai ko babanka ne ya zo ya ce kan wanda ya shiga gidan nan yanzu kawai kace wallahi sai ya shiga kai ba masoyin babanka bane ka raina shi to da asin nabi wa wa anta tad'u hubbahu hada la'amri fi qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u shi masoyi ga wanda yake kauna biyayya yake ba in budurwa ta tuka a gurin ta tana san ka sosai gurin da kuke zaman makokin da ba gawa kace na ba na su ki arabun nan na rantsi da Allah ba za ta kuma biya to hau wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin sa wanda muka yi kuskure Allah mana mutum take ya yake ba na na eh ita ce bai wanda ake saduwa ne ita ce bai wa wanda ake saduwa ne in ba a saduwa ne kai ba ka saka ba kawai bai wace mai aiki gida eh ba ai hausa ce ta ba hausa ne ke zuwa ta daka saboda yana sa ta daki mu'amala aure da ita shine dalili wallahu a'lam alaikum assalam wannan so a shi wannan ya kamata a bata ta dan mora ta dan sandara amma da ubangidan ita ai shi bayi shi da Allah ga musulunci da ya kawo hanyar samar da bawa hanya ce kilo amma hanyar yan da kuma da yawa saboda ba a so wato kafi ta zama a karkashin bauta saboda ba su da wani yanci duk abin da bawa zai samu ko kudiyar da ni zai samu ta ubangidansa shine illa ko kudiyar da ni zai samu kana fashe kai ya samuwa shi da ga musulunci yana ta kawo yanzu da ba za mu ce mu ta faɗa hanyoyin da aka ce an yanke baiwa kowa sai ya faɗi wani abu akwai su da yawa wanda yi kaza to yan tauriya wanda yi kaza yan tauriya saboda to ake a rage hakan albasari wata rana da bayi suka yawa wani zai ce da shi ya abul hasan alhasan ibn abul hasan yace da shi da Allah ya yi mutane hudu ba akan su rika yanke baki yace to yaki sai da aka dau lokaci wajen ran kawai ya zo ya hudu ba da kyau mutane su rika kuka akan yan gabayi ya rika janyo ayoyi makora ka ba ina iran su aka yan gabayi kusan 85% na bayi duk aka yan da wanda ya taba yawan magana ne yazo a kana maka Allah ka ga abin da muke faɗa kalla alheri da abin da ya janyo yace yayi abin da ya sa ban yi wa'azin a yan gabawa ba yace ni ban yan ba bari ne sai da Allah ya hore mun na yan tawa sannan na ji ayi shi da biya da kenan baya cewa ai abu da yayi shi za ake faɗa in kana da'awa duk lokacin da zai zo kawai kai da magana ya zanto kawai dariya ne a daki akwai matsala so ake wa'azi ya zanto wa'azin ya zanto ya kharuju min al-qalbi wa yasilu ila al-qalbi yawwa to a lokacin ikhlasi kuma yana haifar da wannan yin abu dan Allah ne za ka ga ka faɗa abu wasu yawa wasu tabi'i amma idan dan burga ne ko dan ba mu kawai ka zama komai kawai ka zo ka zauna kai ta ba mutane dariya wannan ba wa'azi bane al'amru wallahi shine wa'azi kai kuma dan Allah sai Allah ya hoyi ma abubuwa an gane ko yawa wannan ai na fada auki kuma yanzu ma zai je fado akwai malam dan amma abokin karatu kan mu ne amma da aikin koda kusan yan wannan zafin da yana an dauke yanzu an ma sallamo shi muna ƙara roƙo Allah madaukakin sarki da tsofin sa madaukaka Allah ya baki lafiya matashi ne haka dan ko aure ji ba eh muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ya tashi kafadarsa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cikin su da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani waɗanda suka za a wuri a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin ƴaƴanmu da ƴan'uwanmu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين